إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر وساعدي بنظرة تأتي لنا بالظفر إن هذا الإسلام
إن هذا الإسلام cewa dai wannan musuluncin namu لا يعارض شيئا baya saba wa wani abu مما يقع في الكون cikin abin da yake faruwa a cikin halittan Allah من التكشف cikin iktishafatu wannan gano abubuwa da ake yi wa'annan gano abubuwa da malaman duniya na physics din na kowane bangare suke yi in na saman ne a ce an gano tauraro kaza da ba a san meye wannan bakin wani irin bakin huda a sama wanda nan ne kofar saman nan ne kaza ba a san meye wannan abun ba amma yanzu an so gano shi ba a san tauraro kaza ba amma yanzu an gano shi ba a san kaza ko ba a san duniya kaza ba ko teku kaza an gano ta ko ko malaman haƙa ce sun gano wani gari kaza yanzu a misira garin zinare da aka yi zamanin sarki kaza yau shekararsa dubu biyar wani shekara dubu biyu ko ko an gano gawar ƙaruna ko an gano ko an gano kaza wannan duk addini di ya ce ma mai wannan duk qur'ani ka duba cikin wannan tura mu mu je mu wa'annan duba yake shi dai duk wa'annan idan ba gyaran zuciya banza ne duk wa'annan in ba gyaran zuciya banza ne in kuma da gyaran zuciya aka yi wa'annan to haske kan haske kenan amma an ba gyaran zuciya aka yi wannan zulumatun ba'azuha fawqa ba'azi su wa'annan abubuwan duk su rufe ma Allah duk baki daya in kuwa ka gyara zuciyanka wa'annan duk sai zamanto ma haske tafakkuri ne duk sai zamo ma haske duk baki daya in kuma ka samu Allah din ka gyara zuciyar naka baka iya wannan din ba shi kuma bai fice ka ba shi kuma bai ilahi ubangiji na wanda ya same ka mai ya rasa wanda ya rasa ka mai ya samu ai ko wannan magana ko duka ba gida ai kaga ma malamai sun ce annabi zai annabi na Allah zai iya zama bai san wani abu na duniya ba bai cuce shi ba a ce amma bai san wani abu na Allah ba ko bai san wani abu na addinin Allah ba to ba annabi bane ba kenan to bare ma daga falalan Allah in dai ya sanar da su kansa din nan annaba ne ba to kuma sai ya sanar da su duk wani abu da yake kewayawa a mulkinsa na duniya dan kan wani ma ya zo ya kure su zai zo ya kure su sannan kuma duba mana me suke yi duba mana me suke yi yanda duk dan halwa zai shiga halwa yanda duk wani bature zai shiga tunani yanzu haka suke shiga kogon dutse su zauna da dabbobi su zauna a daji su dinga tunani har sai sun haɗu da abin da ake su Allah ya yi musu komai yadda ya jibi da namu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yadda ya dinga zama a kogon hira ko yanzu zamanin da duniya ta ci gaba komai ya zo aka ce ka je kogon hira ka kwana an haɗa ka da tashin hankali 'yan afghanistan sun fafasa hanya sun ko mun je 2006 muka je kogon gira duka baki 'yan afghanistan sun fafasa hanya sun yi waye da komai amma hawa wajen hawa ɗaya da rabi hawa wajen hawa ɗaya inda za ka shiga inda kogon yake sai kawon ɗan kurɗa tsakanin dutsuna da komai za ka kana kuka da kanka ka ce wai kai yanzu kenan ga yadda kake ji ina kuma yau an koma shekara dubu da wani abu 2006 muka je mun isa wajen kamar karfe takwas bayan mun sallah a harami muka fito amma kuma ga burarruka nan suna ta tsalle-tsalle a wajen to ina aka koma shekara dubu da ɗari biyar da ta shige kuma bilan ƙuraishawa suna tsoron wajen don sun ce akwai maciji a wajen akwai mene a gaggafa shahu a wajen kaza kaza amma fa nan annabi sallallahu alaihi wasallama yake barin iyalinsa ya bar garinsa makan gabaki daya ya fito ya zo wajen wajen kamar mil shida ne tsakaninsa da cikin gari ya zo wajen ai ko ƴan rumfarsa ya kafa a wajen da zamani irin nawa ko yanzu barewar amma sai ya hau kan dutsen sai ya hau kan dutsen kan dutsen ma an hau bai isa ba sai an shiga cikin kogo kuma haka zai yi kwana arba'in haka zai yi wata haka zai yi watanni har sai dai ɗan guzurin da ya tafi da shi shi kaɗai ba wani lallai akwai ruwa ya sayi na ali ya ce na kasance wani zuwa ina kaimar wani abu a wajen ko abu ɗalib yana cewa in je in gano ya yake a wajen duk gaba kiɗa ita kuma in na shigo ina jin ƙanshin annabta a jikinsa ina jin wani irin ƙanshi na daban a wajen sallallahu alaihi wa sallam sannan Allah ya yaye masa duk komai tabaraka wa ta'ala sannan Allah ya bashi annabtan nan har ma malamai suke ta maga wai me ya hada annabta da duwatsu ne duk annabta sai ga akan dutse ta sauka saboda dutse shine ba wa hannun kowa a ciki halitta Allah ne daga halittar Allah ne shi wani bai yi ko bai noma shi ko bai haka shi ko bai matanci ba ko bai ma tsantsan na tara ne gashi na ko daga halittar Allah sai shi kuma idan ka hau shi za ka ga kamar ka bar duniyan ka bar komai dai ga ka ga kusa da sama ga lamarin Allah annabi Ibrahim akan dutsen Baitul Maqdis aka yi komai sannan idan ka duba annabi Musa yanzu in aka ce ana zuwa ziyarar inda wahayi ya sauka masa can Turu Sina a din gaba gida cikin sai Sina ne sai ka ban misra kai kuma baka zo falastin ba gashi nan amma dan wannan dajin rairayi ne da duwatsu da komai ko yanzu aka ce mutum ya keta wajen ba da mota ka an haɗa da amma a ce shekara wajen dubu hudu ka bi wannan waje ka je ka zauna a wannan waje ka yi abubuwa to dole ka ga mutum ya zancen dabbobi ko zancen duk wani abun tsoro ko kaza kaza da haka annaba masa yanzu manzo Allah sallallahu sai da ranar daren nisfu sha'aban ta ce na neme shi ban gan shi ba na dinga sai na je na tarar da shi a makabarta sai yanzu ya shiga ka shiga makabarta tsakar dare ha gani sai ka shiga makabarta wani shehu shehu mahi radiyallahu anhu daga mali idan ya zo Kano ya zo ziyarar shi ma ziyarar da zai tafi kaula to sannan ya rasu in dare ya gama majalasi aka gama cin aure aka gama komai sai aka gama da duma sai jikin kamar da shi ma zan can makabarta din can zai je ya zauna sai ya gari ya waye sannan a je da mota a ɗauke shi kuma a tafi mutane suna ta mamaki wannan ai ba mutum ba ne matattu ne ba an ce goma shirin na rabiyallahu anhu an ajiye shi jiran gawa gawa ta yi mai gizo ya kaman gawa ta tashi ya maki ta ce ko kina da rai na fi karfin ki bare yanzu ko kana da rai na fi karfin ka bare amma dai wannan na mazaje to wanda ba zai iya zuwa makabarta ya kwana ba ka ji ka ji wanda irin tunani za ka yi a makabarta in ka kwana da ka tsakanin lahira tsakanin gawawaki wani irin safa'i za ka yi wani irin ba ma makabarta ba wanda ba zai iya shiga ɗaki ya kulle kansa kuma ɗakin ya zama ba kaya kwata-kwata ɗakin da ake halwa ba irin waɗannan ɗakunan nan ba sai irin wannan ɗaki da ake yi wanda ga ka fito daga ɗakin ka na kwana ga ƙofar ban ɗaki ga ƙofar shiga falo ka sa ɗan wani korido da ake ɗan ɗan ƙaramin ɗaki haka wanda in ka rufo ɗakin ban ɗaki in ka rufo ɗakin kwanan naka in ka rufo ƙofar shiga falo kuma to za ka ji ka ɗan wani kuf a nan numfashi to wannan ne wajen halwa wanda ba za ka iya kwanciya ka miƙe ba za ka iya kwanciya ka miƙe ba ba ka ji komai ba ko motsi ba ka ji ba ba za ka ji komai ba sai dai inda za ka ɗan zauna kila za ka to irin nan wajen ake halwa da shi ya zama ba komai ko da duma ma ba a so ka sa ya zama ƙasa ne kawai rairayi ne ko ka zuba rairayi to haka za ka zauna da kai sai ɗan turaren da za ka yi abu da shi in buɗe baki ya yi a kawo bakin ƙofa ɗan haska tocila a nuna ma ga shi an kawo ma wani abu tafi daga ka ɗauka to in dai ka zauna a irin wannan waje ranar farko ranar farko dama galibi ana shiga kafin rana ta faɗi kafin rana ta faɗi ake shiga to yanzu ka shiga kafin rana ta faɗi za ka kwana to wannan rana ta farko har dare yayi ka ka ka kafa tunanin jama'a kenan abokin kawa ne wani ɗan uwana wani iyalin kawa ne kaza kaza wannan yinin gaba ɗaya ko kana zikirin da tunanin jama'a za ka yi duk gaba ki ɗaya duk gaba ki ɗaya gobe rana ta biyu sai ka ji jama'a sun soma kamar ka so manta su wai me ya zo na da ni a nan ne ta so mata o abu kaza nake tuna abu kaza ne tuna abu kaza ne tunani rana na uku to ka kusan manta komai yanzu kuma ka dawo kanka to wani din da na zauna ya me kuma yanzu ka so ba tunanin kanka ka so ba tunanin kanka kafin kwana bakwai in dai ba namiji ne ba in dai ba akwai shirin da ya shirya ma ba kafin kwana bakwai ka shiga wani birnin ka shiga wani ka shiga wata duniya kafin kwana bakwai kuma a cikin ka kuma a dan wannan wajen sai Allah ya nuna ma abubuwa daga nan zaka sa to wani sai ya shekara arba'in a wannan wajen wani sai ya shekara kaza a wannan wajen halwa ga ta nan a cikin Qur'ani ta karfin hankali talata layalin sauya samaniyata ayyamin husuma wa atazulukum wa ma ta'buduna min duk wannan magana haloyi ne duk duk gaba gida kuma ga ta aikace a cikin lamarin annabi sa ga ta aikata a cikin lamarin annabawa duka da haka fa suka samu wannan shari'a din da haka fa suka samu mana wannan addini din da haka suka samu mana magadan suka samu mana waɗannan ɗariƙokin da haka magadansa magadan suka samu mana wannan faila din da haka ba da ni'ima Allah ba ai mu dai ‘yan raka ‘yan amshin shata ne kawai sai dai falalan Allah Allah ya kawo faila ɗin kuma a zamanin musamman da wannan zamani ba zai irin waɗannan abubuwa ma duk ba za su yi ba irin ba ma wurin duk gaba ga cututtuka ma duk gaba ki ɗaya da yanzu da azumin ma da ka na falalan ma a ƙarke bare kuma a ce za a yi ta abubuwa ga to sai dai falalan Allah kawai duk gaba ki ɗaya to duk waɗannan abubuwa da ake bincikowa su annabawa su suka fara binciko su Allah ya ba su duk abin da wani ɗan bincike zai yi tunani annabawa inda ya ba annabi Ibrahim wa kazalika nuri Ibrahim malakutar samawati wal ard nuna mar muka nuna mar muka ko ko mu muka ganan masa sai da ya ƙare ya bai sannan muka ganan masa sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam annabi Muhammad subhanallazi asra bi abdihi sarki ta wata ga wanda yayi isra'i da da bawansa tuka shi muka ko ko mu muka tafiyan masa dan da haka tafiyan manzo Allah kasan kudura Allah daga tafiyar jirgi daga Makka zuwa Baitul Maqdis tafiyar roke sabima daga Baitul Maqdis kuma zuwa sama da to kuma daga can zuwa Sidratul Muntaha zuwa har aka zo inda jibrilu kansa ya kasa duk da fuka-fukan nasa dubu ɗari shida da shi ne su ɗawisun mala'ikun da girman da ziƙo wata inda zai arshi makinin mu'a'in amma aminin amma ya kasa wala kadinin illa ta zanna da hulitu ba wani kadini yana kan gaba yana kan gaba ya daga ga ya yi kwabo ya juyo da wuya annabi ya yi kai jibrilu ya ka ba kai ne dan nuna hanya ba da ita kuma sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam abin ya kare ana ana idza da kalta ihtarak ni in na shiga ran kone na wa anta idza da kalta ihtarak ta kai mun ka shiga yake ta kutsa hanya ta kutsa hanya sallallahu alaihi wa sallam shi ya shiga duk hijaban hasken fasirru sarali sirri bi sirri wahdahu fama samma illa sirru wa sirru hutu ko hutu didde sallallahu alaihi wasallam to yanzu wanda ya wannan me za ka binciko ya burge shi ko kuma me za ka binciko ya dinga rigima da kai ai sai dai ya gyara ma in ma ka yi kure a ciki ai sai dai ya gyara ma wanda ya wannan me Allah tabaraka wa ta'ala zai saukan masa wanda ya san ga yanda ya shirya shi sallallahu alaihi wasallam ya zama abin mamaki ba ba addinin mu bai eh, da abu ka amma tsantsar abin da yake nufi ya kai mu wajen Allah ya sanar da mu Allah to kuma ko ko san ma mu da zamu san Allah din mu bayan Allah din mun kasu kashi kashi kashi na farko mun kasu biyu wayansu sun gama tunani a cikin waɗannan kaunin ga baki ɗaya sun dawo tunani cikin kansu a cikin kanka ma in kai tunani a cikin ka sai ka san ubangijin kamar arafa nafsahu arafa rabbahu duk wanda ya san kansa ya san ubangijinsa me ma'anar haka duk wanda ya san ba shi da ƙarfi ba shi da samuwa ta ta kansa ma sai da ubangijinsa bai isa ba bai ka duka da zai san ubangijinsa shine samamme shine isasshe shine mai ji shine mai gani shine mai kaza sai mai da amana zuwa ga wanda ya san ubangijinsa da sarautarsa da kasaitarsa da kaɗaitakarsa da kaza kaza ya san komai gashi a wahidiyan Allah komai gashi Allah ne ya kasantar da shi da hasken rahamaniyarsa hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komai Allah ne ya santar da shi amma komai shafaffe ne da hadiyan Allah shi dan adam wani irin automatic ne yana gani baya gani kawalwal ya ne shi ma wani kawalwal ne ga shi sarabu ne gamuwan babu ga kaunin yana ganinta ga komai yana ganinta a hikimar Allah a wahidiyar Allah a hasken rahmaniyarsa rahmanu ala arshi istawa a muhammadiyya amma kuma biya san duk kawai kawar ruwan kan titi ne idan ya kalli a hadiyan Allah wannan suke cewa hadatul wujudin da kaza da kiyamar wa'anda ba san abu ba suka ta tashi kaza ai an yi wa Allah kishi ai an yi wa Allah kishi hannu ɗaya ya taɓa tafi ko ko dama ne to wayannan shi to wannan musulunci shehu ya gaya mana dai wannan musulunci bai sabawa duk wani abu da yake faruwa a kauni na daga bincike na daga gano abubuwa da ake yi gano abubuwa da ake gano abubuwan nan gano garuruwa ne gano ma'adinai ne kala-kala kowane ma'adini ƙasa kaza yanzu tura sun saka ce kusan duniya na amma har yau ba haɗuwa suke da sababbin abubuwa saboda har yau abin leƙen abin ganowar abin haƙar nemo da ake sabo ake kowace ƙasa za a ansa wata tana da ƙarfe kaza wata tana da diamond kaza wata wannan ƙasa Ghana tana da kaza mu Nigeria muna da kaza muna da wayannan ƙasa tana da kaza kowace ƙasa kusan an san da irin nau'in abubuwan da da ake ko muna Afirka ga nau'in abubuwa daga kaza ya ga yanzu duk kuma hankalinsu ya kuma tashi saboda wannan yaƙe-yaƙen Ukraine din da da suke kuma ina za su kuma samo abubuwa ne da za su huta da Rasha da saboda su Amerika suna nan bafa lolo idan suna nan kan zina ita Rasha na tana da kere-kere su shegiyar ɗarin ce ba wai wani burgewa har suna ta tana ta kere-kere tana ta abubuwa da komai to ko gano ma'adinai ko gano magunguna ko gano abubuwa da a ce an gano wani kogo shekararsa kaza ga wata kabila asarinta da kaza wato duniyar nan da mutanenta da turawan nan ba wai gidahim Allah ne ba su sani ba tabaraka wa ta'ala saboda ya rufe su da hijabansa ya rufe su da hijabansa shi kaɗai ne ba su sani ba tabaraka amma dai hisaban ya alamuna zahiran min alhayati dunya amma dai zahirin rayuwar duniya ina sun sani in suka kasu sanin wani abu qur'anin gashi ya ƙarya kenan Allah ya kiyaye to Allah ya rufe su da hijabinsa tabaraka wa ta'ala duk sa ko me za ka faɗa a duniyan nan ko me za ka faɗa tura dai jin ka suke kawai faɗi abin da ka ga damar ka faɗa saboda duk abin da za ka faɗa su sun binciko sun tarar da abu in ka ce garin nan akwai wata kabila mun ji tarihinta da aka ta taɓa zama da kaza kaza to sai sun binciko sun ga ai dai ra zai zama ta taɓa yin gida ko ai dai ta yi tukwanen da za ta dinga girki da shi ko ai ta yi rantunan da za ta dinga shan ruwa da shi ko ai ta yi kayan yaƙi ko dole ta yi yaƙi a kaza kaza yanzu an ce tsofaffin masarautoci kaza za ka zo gidan tarihi ka ga takobunan su ka ga sultan ka ga yanzu wannan lalle an san suna nan bari ma yanzu da an goga hibzin nawawi din su a dan wani injin su din nan kaza sai wa ko ma ma mutumin da shekarunsa da kaza da irin kabannin su da da irin kaza ka to komai sun sakace shi abubuwa na shekara dubunnai kaza da da kaza saboda duk an yi ilimai da kaza waɗansu duk ragowar littafansu suna nan abubuwan suna nan tukwanan suna nan kaza cikan suna nan meye din suna nan da ƙur'ani duk bai ƙur'an duk bai faɗa da wannan sai dai daƙiƙancin mai karanta shi ko mai fassara shi abin da yake jawowa kenan kowa ya zo fassara kowa ya zo abu ya fassara iya ƙarfinsa ya fassara iya abin da ya gane abin da bai gane zai ce ban gane ba ya yi laifi magana Allah ce fa da zatinsa da sifarsa da sunansa da cikarsa da saninsa da halittarsa duk gaba gida wala ibn bi shay'in min ilmihi aka aka ce ma'lumati duk sannan Allah gaba gida ya zuba cikin Qur'anin nan to ina ga ina sani ai da kai wani ta malami ma da kan wai an jawo aya ya ji ba ta sai fito a batta wani aya ko ya wata wannan dai ba mu gane wannan dai ba mu gane ta ba to kowa ya fassara iya karfinsa iya kaza amma ba ka zo kai koko ka zauna ka ce za ka tattare a talattika a kanka sai iya ɗan abin da ka iya ganewa shine qur'ani abin da ba gane ba ƙarya aka yi wa Allah ka ɓata komai dakikanci abin da yake jawa kenan wani yana daga cikin mun gode Allah wallahi duk abin da muke faɗa ba wai kan fi muke wasu ba kaza kaza yana daga cikin abin gode Allah abin da shawaya waye wa da malamai kai da komai shi iya karfin su amma yanzu wannan wannan littafi kawai ya isa wannan abu da shawaya rubuta kawai ya isa to Qur'an nan haka yake kowa ya iya karfinsa amma magana Allah ce sannan Allah ne a ciki tabaraka wa ta'ala ya fi ƙarfin mu sai dai iya iya kokarin mu to wannan qur'an inna hadha islam wannan musulunci la yu'aridu wannan musuluncin bai saba wa shay'an wani abu mimma ya kau fil kauni abin da yake faruwa a cikin halitta dinnan min takashufi min al-iktishafa daga wannan gano abubuwa dinnan da ake ko dai gano garuruwa ko dai gano ma'adinai ko dai gano magunguna yanzu cuta da ta zo ta bige halitta cuta da ta zo ta bige halitta sunanta corona duniya ta shiga ɗaki gabaki ɗaya kowa ya gan mutuwa ta taho tsoro kake ga wani ma tsoro kake ka haɗa iyalinka ma tsoro kake kaza kaza to yanzu nan idan ba ƙwararru kuma shi kenan turawan sun tara ƙwararru nan da nan an sa su a cikin ɗaki na farko su gano wa wace irin cuta ce me ma cutar sannan me ma maganin me ma maganin nan da nan aka shawo ya tsara aka ce an gano cutar ga yanda take ga yanda take ga yanda take kuma an gano maganin ga yanda zai yi ga iya ƙarfin amfanin da zai yi ga iya ƙarfin amfanin da zai yi wayansu da kan musulman a wannan ƙarya ne ƙarya ne da ya ka taɓa aiwa wani ya bada amsa haka ƙarya ne aka ce ga ko mataimakin shugaban ƙasa wani dai wanda ya shi abin ya same shi aka ce to zai ka ya ka saba shi ƙarya ne kaza kaza to yanzu in aka ce duk ƙarya ne da yanzu kusan duniya ta mutu da an ce duk ƙarya ne wani malami a Birtaniya ya yi fatawan cewa to tunda aka yi haka tunda gwamnati duk gaba ɗaya ta hana a haɗu an hana a yi juma'a juma'a nan wajibi ce juma'a nan kowa ya juma'a a cikin gidansa da shi da iyalinsa ai malamin suka yi macca sai sai mutum arba'in sai masallaci kaza littafi da ake kai kan ƙara jin wani ya samu wani littafi kaza wannan abin da ya samu duniya bai taɓa samun ta a baya ba bare wani malami ya sa masa hukunci mu yanzu muka zo muka tarar da zamanin a ce dai duniya gaba ɗaya ta shiga ɗaki ba wani ɓangare ko wani ɓangare wannan bai taɓa samun duniya ba sai a zamanin ke za a yi ce za ku ja mu wani fatawa ko wani malami ya ce kaza kaza abin bai taɓa samun sa ba duk gaba ki da to to don haka to yanzu idan wani da ya ce musulunci bai yarda da haka bai yarda da waɗannan abubuwa ba ya za a shi kenan musulmi ba su da magani kenan da sun shi da cuta ta same su annabin da ya ce mana duk cutar da Allah ya sauka da ita ya sauka masa da magani duk da baki da sallallahu alaihi wasallam ana sai abu ai kaza to musulunci addinin nan namu da ya saka da su alhamdulillah to addinin nan namu bai da da ilmai kala kala na waɗannan gano abubuwa duk gaba gida amma babban inda addininmu ya sa gaba ya mai da mu wajen Allah ya sanar da mu ubangijinmu wannan shi ne hadafinsa babba in ka samu wannan ko baka iya wancan ba shi ka samu abin da kake so duk gaba gida an baka sa ko ka iya wannan baka samu wancan ba to Allah ya tare ka da hijab zulumatu ba asu haba ba ba kenan to
وزيادة في العلم Qur'ani addinin nan namu yana horon mu mu yi gadi cikin ilimi kuma Shehu Abdullahi yana cewa ina ce ilimi ba ina nufin wannan na halal haram tafsiri ba shi kadai ba kowane irin ilimi iya karfin kowa kowa iya inda ya sa gaba duk gaba kida ilimi ne duk gaba ilimi in aka faɗe shi shi kadai aka ce al-ilmu ilimi to ilimin sanin zatin Allah da sufofinsa da sunayensa saboda girman ilimi ya fi ƙarfin an faɗe shi ka tuno wani sai dai amma amma in aka haɗa shi da wani abu to na wannan abu ilimin tafsiri ilimin geography ilimin kaza ilimin to kuma yanzu an ce ilimin kaza suna nan ba su da adadi kowa sai dai iya inda ya sani suna na shan jana abin abbas ya faɗa a cikin jawahir ma'ani wajen ɗari da wajen hamsin da wani abu wannan ilimin hadara muhammadiyya ma ke to bare kuma wannan ilimi na wanda yake yawo kan ƙasa wajen saba'in wajen fiye da haka kowane ɓangare mazajen sananan jami'o'i suna karantar da shi akwai farfesosinsa akwai wa'anda sun shiga sun yi bincike sun yi kaza kullum suna ƙara gano abu kullum qur'ani yana ce musu ku yi kokari dai lam yakhluqu zubaban walau ishtama'u ina duk ku yi ilimi amma hayyo ba za ku iya halitta guda ba qur'ani yana da musu hayyo ba za ku iya halitta guda ba kuma duk in farbe so sun hada ba za ku halitta guda ba mai na inji ne amma guda mai hanji mai ko da kuke sa shi a karatunsa irin wannan wannan abu to ba wanda ya ko technology ta ya yi shi har yau ba za ka yi kaga qur'ani yana ta wasa muke yana wasa duk wani ɗan technology ma eh abin da ka iya dai amma har yau ba ka iya halitta kula ba da ga hankalin sa sai ya tashi duka wani malami yana cewa abin da yasa nake yin karatu nake duba littattafai in na tuna wani ne ya rubuta shi ni kwa karanta shi ma ya gagare ni to a ji hankali na ya tashi ba wani na rubuta shi ba ba wani kuma lokacin da suke rubutun nan wa'ansu ma ba su da tafureta irin ta yanzu ko wani abu na kayan yanzu a'a alƙalami ne wannan na fiƙawa din nan tun ana yin na na na gawarsa gashin kaza ko gashin kaza ko gashin jimina har aka zo kuma ana yin wannan na kara na gamba na fiƙa da aka za ga malami yana da tawada dubu ramsu yana da tawada dubu malami ɗaya yana da kaza imam ba dan albarkar lokaci ba ma da albarka a cikin amurka washe za a yi haka suyudi sai da ya kai martaba salibiraran sa qur'ani da hadisi ne kawai ba nasa ba aji amma duk wani littafi na suyudi ne kowane fanni qur'ani da hadisi ne kawai ba nasa ba amma in dai wani littafi ne to na suyudi ne kuma shi kuma ya sa a salibiraran sa kuma da wanda yake nazari sai da ya kai ikon Allah kuma su suka rubuzo kuma suka halaka shi kan ta taballo mata ya tsufa da dole kuma suka halaka shi Allahu akbar to eh ka ga sai ga abubuwa da yawa sun tauka dan dai mun gode Allah Allah tabaraka wa ta'ala falalansa da ya hada mu da falalansa a saukake mu dan samu ya ga wai me ya rage ne ba wani abu da ya rage kawai to malamin ne yake cewa in na tuna wannan ya rubuta yanzu muhiddin bin arabi din nan an yi ittifaqan ba ko a turawan ko abu musulmin ko ba wanda ya lissa ta irin nasu kuma sai da ya gama hanyoyinsa ya gama tasawufinsa ya gama kusan rabu rayuwarsa ne ya fara littattafan in kullum littafi yake littafansa sun fi ƙarfin rayuwarsa diga haka ga zali din nan sai da shehin ya sa ya kona din littafansa wanda zai iya rabawa ya raba sannan ya zo ya bi Allah sannan ya samu duk abin da ya samu sannan ya mayar da littattafai wanda shi ma sun fi ƙarfin rayuwarsa a cikin su akwai ihya'u ulumuddin duk inda ilimin addinin musulunci gashi ya raya ma shi in tana da wani littafi kana da ilimin addinin ba wani abu da zai zo ma wanda za ka ce baka same shi a ciki ba ba ba ka same shi a ciki ba to addinin mu bai haka illa idan an ji maganganu wanda suka nuna wannan iya kwakwalwar malamin ne iya kwakwalwar ma ba addinin ba ne da yawa ga shi nan muna taba da abubuwa wanda an duba addinin mu daban maganganu wannan maganganu daban qur'ani daban wannan maganganu daban to
بل الإسلام يشير إلى التدبر bari dai musulunci yana shiryar da mu zuwa mu dinga yin tunani afala ya tadabbaruna alqur'ana ubangiji ba ka tunanin wannan qur'ani ne tadabburi tunani na can ciki an ala qulubina qafaduha ko ko mu kullai muka sale muka kulle zuciyar tasu ko ko mu kulle aka sale aka kulle zuciyar da tasu to qur'ani yana kiran mu zuwa tunani والتفكر da tunani dai tadabburi Allah alam tunani na zuciya tafakkuri tunani na kwakwalwa duk dai zuciyar idan ta yi tunani mai kyau ta zama fu'adu har kuma hawa hawan zuciya ta zama lubbu ita ma kwakwalwar ita ma in ta yi tunani mai kyau sai ta tashi daga akalu sai ta zama ita ma kuma sai ta zama lubbu ita ma kwakwalwar ta akalul ala sai ta zama lubbu to tafakku- tafakkuri والنظر da kuma duba Qur'ani ya hore mu mu dinga duba duba iya na idanmu duba iya na wanda sai mun sa gilas duba sai mun tafi kaza sai mun an ce wanda ya wanda ya karanta littafi ɗari da wanda ya shiga gari ɗari da wanda ya shekara ɗari sai ya kusan kamar ilimin su ɗaya kowanne ya gwada abubuwa wancan ya karanta littafi ɗari wannan ya karanta wannan ya yi shekara ɗari ya jarraba abubuwa a jikinsa wannan kuma ya shiga garuruwa ɗari to ƙur'ani ya hore mu dinga duba duban kowa iya nasa duban da sai an shiga ɗakin laboratory na duban ko sai an shiga kaza ko duba irin na ko ka je garuruwa ka dinga duba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba alheri cikin namijin da bai yawo ba ba alheri cikin macen da ta yi yawo ita kuma ita kuma ta kware ita kuma yanzu ba ba ka isa in dai ba wanda ya yawo irin nata ko ya san kan abubuwa bai ce ya mallake ta to kuma ba al- alheri cikin namijin da bai yawo ya gaggano garuruwa ya gaggano al'adu ya gaggano eh, karatuttuka ya ga- imama tana cewa ka je america ma kawai ba wai dan ko wani america dan kai kallo ba kawai kaga wani abu ka ce kun fa kuna aka ce ya faru amma wannan ya zana shi kawai gashi na aka tabbatar da shi a garuruwa to والتبصر da duba na zuciya dai والتذكر wa- wa- wato tabassuli duba a hankalce sai an shiga ɗakin duba ɗin da shi ne da zu- duba na zuciya kuma ito Allah ya taka wa nada sun yi kaza sun yi kaza to shi ke nan da abin da zai aka kenan ba za a iya ƙara eh, ci gaba da shi ba da sun yi jirgi iri kaza ko sun yi na'ura iri kwamfuta da lokacin da aka yi kwamfuta ɗaki guda ne ɗaki guda ne kwam injinan kwamfuta ɗaki guda manya-manyan injina aka so ma tattare shi aka so ma tattare shi zama tv Akwa- akwatin kawan tv yau ga shi nan ta zama a cikin yan waya ya kaɗan duk da baki ɗaya to wannan tabassuri ya kawo abin da za a yi ta sabunta abin da za a yi ta sabunta abu to qur'ani addinin mu duk yana horon mu da wannan والتذكر da tunani addininmu kuma to tazakkuri shine i'adatu na dawo da duba din tabassuri wancan kuma duba na zuciya wanda in za ka iya ka san abin tun daga farkon har ƙarshen sa shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce yana da kowane ɗan fanni ya yi ƙoƙari ya kai ƙarshen fannin ya yi ƙoƙari duk fannin da ka sa a gaba to duk ƙoƙari ka kai ƙarshen sa saboda duk abin da ya zo ma na fannin sai ya zo akan gidanka shehu ya faɗi wannan ne a wajen ƴan sihirin fir'auna ƴan sihirin fir'auna da suka ga karama mu'jiza annabi Musa sai suka ce amanna bi rabbi Musa wa Harun mun yi imani wannan ba sihiri bane sai yace da ba su sani ba da akwai suna san akwai wani abu da ba su sani na sun yi har ce wannan ne amma da yake wa'in wa'annan sun sun kai ƙarshe duk abin da za ka an kai wajen salafuna ne ga na ƙarshe in magini ne na ƙarshe in wa- sai a ce sarkin gini kowane sana'a mutum ya ce a ce ma sarkin kawai ya kai ƙarshe Allah ne dai a ƙasa ka ga wanda zai to da ba su kai ƙarshe ba da annan Musa ya zo da abin sai yana daga cikin sihirin da ba su sani ba amma in dai sihiri ne sun sani yanzu da ya zo da mu'ujiza suka ce a wannan ba sihiri bane wannan mu'ujiza ce yana da kyau duk fannin da ka sa a gaba to ka kai ƙarshe to sai duk abin da ɗan fannin ya zo da shi duk abin da wani ya zo da shi to ka san gaskiya ne ko ko a'a ko ko ka san ga inda ya bata ko ko ga wannan ake cewa tarbiyya din nan ba wai wani wai wani abu ne da da duk mutane sun rikice kaza a'a ka kai inda dai kalla ne wani ya makale a wani waje baka iya sanin to ka gani da ka makale ka tsara kaza ko dawo baya ko di kaza i- i- i kaza dai. to wannan shi ai- ake cewa eh, tabassum tazakuri shi kuma ka daɗa dubawa abun eh haka aka ce to amma yanzu a kuma dubawa a kuma ci gaba da shi a kuma ci gaba da shi to وطلب الزيادة من العلم da neman dadi a bisa ilimi kullum Allah yana gaya mana wa qurratu zihni ilma وإليك آيات بينات to ga ayoyi wa'anda masu bayyanawa zan zo ma da su wanda sun ma sun faɗi wannan abu da na faɗa a sanari من الكتاب العزيز daga littafin Allah mabuwayi الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من wanda خلفه arna ko ƙarya ba sa zuwan masa ta gaba da shi ko ta baya da shi تنور طريق الحق sai ta haskaka ma hanyar gaskiya لما أرى لما أنا لما أنار الله بصيرته ga wanda Allah ya haskaka basirarsa da shi nake ba بنور الإيمان ba ga wanda Allah ya haskaka basirarsa da hasken imani da shi nake ba wanda ya ya dankare da gangan ko kuma bai sani ba to wannan ba da shi nake ba wa
وأداه إلى الصراط المستقيم Allah ya shirye da shi zuwa tafarki madaidaici ليهلك ما هلك عن بينة na kawo ma Qur'ani ne dan wanda zai halaka ya halaka yana sani ga dai karatu na kawo ويحيى ما حي عن بينة wanda zai rayu ma ya rayu akan dalili akan yana sani wani ga abin ya zai to dai mu ba ma so eh to oh to to to kai ba ka so to yayi ba da ba a ce dole ka so ba amma kuma ka ce gaskiya ne Ah, ah, da to ka- ka- kaza kaza wani kuma ba ko ma bai sani ba to eh, to ila wannan da bai sani ba in ka sanar da shi a hankula a hankula ka ga da shi a hankula a hankula zai iya zai iya bi to والله يدعو إلى دار السلام Ubangiji yana kira zuwa gidan aminci ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم yana shiryar da wanda ya so zuwa tafarki madaidaici haɗarin kenan shi dai Allah wanda ya so yake shiryarwa Allah ka sa muna cikin wanda ka so ولو شاء ربك ba ubangijinka ya ga dama لآمن من في الأرض kulluhum كلهم jami'a جميعا da duk wanda suke kan ƙasa sai su yi imani amma ba wannan ne sarautarsa ba sarautarsa dai yan kaɗan ɗin su yi imani dan wadatarsa kuma ta faru tabaraka wa ta'ala kuma tiji su zama eh, ba su yi imani ba dan dai sarautarsa ta faru ya zama ba ba so yake yi a ce imanin masu imanin ne suka kare shi ai ka kaga a yaro ko da ta halitta da ta na farkon mu da na karshen mu da za su taro ala a takakal da rajulun abu sa kowa ya zama sayyidina abubakar wannan bai bai kare Allah da komai ba inda kuma kowa ya zama abjar rajulun kowa ya zama abu jahil wannan bai cuta Allah da komai ba sai ka ga dan haka in mace ta zo Allah ya ce ai hakuri saboda sarauta ce ta motsa san alheri ya zo kuma a gode sarauta ce ta mo shi dai aikin sa yake duka da wani ne yake aiki ba Allah ba to da ya- da- da haushi ya kashe shi in an yi ruwa yawa ce ruwan nan ya yi yawa in ba a samu wayo ba a samu ba in rana ta ranar nan ta yi yawa in wayo ɗari sai ga dai wai ne ya fi yawa a ciki ne to sarautarsa yake bai da kallon kuma baya yi sarautarsa ce kuma shi ya san maslaha kuku ba ba abin da za a yi ba to Allah tabaraka wa ta'ala da ya ga dama kowa ma sai ya yi imani قال الله تعالى to ga ayoyin nan wanda suka nuna mana dai kuma duk wani bincike na ilimi da zai zo duk wani addinin mu bai faɗa da shi duk da baki daya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa وهي أعظم آية kuma نزلت kuma wannan aya ita ce mafi girman aya da ta sauka ita ce ayatul kursi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girman aya me ma'anar mafi girman aya in dai mafi girma na jiki ne ta dayatul tafita za ta dayatul bidai tafita me shehu radiyallahu anhu ce saboda ita ta fi kadaita Allah da sanar da Allah akan kowace aya kul huwallahu dai ita ce da ita amma kul huwallahu sura ce ba aya ba amma ita ce mata aka yi aya sunan Allah tsakanin na zahiri tsakanin na ɓoye abinda aka yi mutmarin salamirin suna suna wajen goma sha bakwai ne a cikinsa Allahu ga dai sunan jami'i ma ga baki da la ilaha illa huwa ba wani bane sai shi ciwa Allah alhayyu alqayyum la takuzuhu ba ta rikansa wa Allah sinatun wala nawm lahu nasa ne ma bai wa Allah nasa ne ma fi sama ta man zalla zai so inda hu Allah ne illa bi iznihi Allah ne ya alamu ya sani Allah ne ma bai da ajiya wala yitla bi shay'in min ilmihi Allah ne illa bi ma sha'a Allah ne wasi'a kursiyuhu Allah ne as-samawati wala yauduhu Allah ne hizzuhuma wa huwa shi Allah ne al-aliyu al-azim to dan haka fa zama babba sai wace dan haka duk wanda zai shugabance mu ba da Allah bai dau shugabancin sa na iya shugaba da kaza za ka iya shugabanci da amma dai babban shugabanci da cikin Allah da Allah tabaraka wa ta'ala da kai ka hazara Allah to duk wanda ba abu saboda da haka to qul huwa Allah kuwa sura ce ita ma duk ta zo da wayannan duk gaba gida to ita ce babba aya da ta sauka الله لا إله إلا هو Ubangiji Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki ba wani ubangiji illa huwa sai shi الحي القيوم shine rayayye shine mai shirya lamarin halitta لا تأخذه سنة ولا نوم wanda alqayyum shi kadai ne ya tsaya da zatinsa kowa kuma da shi ne tabaraka wa ta'ala alqayyum al- ko alqayyum shine mai shirya halitta duk mai shirya halitta ko mai shine mai shirya ana qayyumul masjidi wanda kullayen masallacin share masallacin ayyukan masallacin an sai a ce ma qayyumul masjid da da kaza ko qayyumul kaza wanda shi yake kula da da'a to Allah ne yake kula da komai tabaraka wa ta'ala la ta kuzuhu sinatun wa la naumin jangadi ko bacci ba ta rike Allah ba ta rikan Allah tabaraka wa ta'ala له ما في السماوات وما في الأرض duk abin da yake saman bakwai da abin da yake kasan bakwai nasa ne من ذا الذي يشفع عنده waye ya isa ya yi ceto a nan wajensa إلا in بإذنه ba da izininsa ba inda izininsa ku shi kenan sai ai ta yi sai annan muhammad ya yi sallallahu alaihi wasallam sai annabawa su yi sai waliyai su yi sai mahaddata su yi sai abokai na Allah ma su yi iyaye ma su yi abokai ma su yi kuma ai ta yi duk gaba gida wanda aka rage kuma Allah ya ce to waye na ba wanda zai rage to a ku kenan kuka yi bare arhamur rahimin shi ma to wanda kuma arhamur rahimi da mafi jin kan duk wani dan jin kai to shi ma arhamur rahimi na sai ya yi يعلم ما بين أيديهم ubangiji ya san abin da yake gaba da su وما da خلفهم abin da yake bayan su ولا يحيطون بشيء من علمه ya san azal ya san abadan kenan gaba da bayan su ya ga amma wala yahiduna bi shay'in min ilmihi su kuma halitta ba su kewaye da wani abu na ilimin Allah ba عن معلوماته ai sannan Allah abinda Allah ya sani ma'aluma na san kaza na san fanni kaza na san ilimi kaza na san ma'aluma su kenan ai ba wanda yake kewaye da sannan Allah ai halittar Allah halittar Allah ita ce sannan Allah din tabaraka wa ta'ala wa san wa ma alam junu da rabbika illa hu. wa ai san adadin ka kaza kowa sai dai kowanne irin fanni zaka ga ilimin kaza ne ilimin kaza wannan fanni kaza ilimin dabbobi kaza ilimin iya wannan ma washe ya gama sanin wa'annan fannuka ma bare kuma a ga ga- ga shaura to ba wanda ya sai ya kewaye ihata illa bima sha sai da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya so haka shi ma la tudriku wal absaru ma'ana ayi ihata da shi a ce an san shi ta ko ina ta gaba daya ba wannan dan adam ba wannan al'adar da zai wannan amma Allah ya sanar da mutum iya kalbinsa tun daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har magadansa wannan duk ba shi ake cewa ba ba ba inda muke fassara inda muke fassara ta yayi kyau amma da yawa wata fassara ana yi ne saboda na ƙasa saboda wanda ya fara yanda za ta yanda za ta dace da bujiman manyan malaman ta dace kuma da wanda ya fara karatu yanzu a'a wai wannan ke fassara duk duk ita ba ƙari ba rage ba a'a wai ana yi ne da to shi kuma babban malami ya san me ake nufi amma dai sabida kuma kallon wancan na ƙasa sai sa aka yi wannan fasala din duk gaba ki to wallahi ibn bi shay'in min ilmihi illa bima sha to ai ma'alumati ai sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala illa bima sai sha'a da abin da Allah ya so wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda kursiyu kujeran mulkin sama ta ishi sama da ƙasa sama da ƙasa an jefa su a cikin kursiyun sama kamar an jefa zobe ne a dajin falgore haka ake cewa to ita kursiyin an jefa ta a arshi haka ita ma ita ma al'arshi akwai alamun shamsa mace an jefa ta a wannan alam kamar ka ɗau zobe ne ka jefa a dajin falgore alamun shamsa mace ma akwai alam wa ma alam junu da rabbika illa huwa duk wannan fa bai sa wai kaskace ko ba za a ga san hazaran Allah ba ko iya karfin ka ba za a sani ba ka a kato duk abin da waka iya samun sa duka ba to ka dan samu wani abu mana duk ka dan samu wani abu mana yayi duka ba ka kuma duk wannan abin da ake faɗa yana nan cikin ka kai dan adam yana yana nan waje kuma yana nan cikin ka kai dan adam ana cewa dan adam alamus kagiri alam halitta gaba ɗaya karama duk gaba ke ɗaya sai ga duk abin da yake cikin ma'aikata ga shi a wani litan tebur ga shi a cikin littafi kuma duk ga duk gaba ki ga to wala yabuduhu izzuhuma kiyaye sama da ƙasan nan ba su ba su nauye Allah ba kaman bai jin komai ma tabaraka wa ta'ala kuma ba sana min lugubin gajiya ba ta shabe mu ba wa huwa al-aliyyul azim shine al-aliyu madaukaki al-azimu mai girma wa qala girman zatinsa da girman ɗaukakarsa kowane mai girma ko ya sami girma ne da wani abu har kuma abin ya koma wa Allah ko dai girman wani matsayi ko ko girman wata daraja ta wani abu da ya sani ko ilimi ko kaza ko kaza da yake shi ko Allah girmansa ne zahiyar na kansa tabaraka wa ta'ala sai dai kuma a sarautarsa tabaraka dan mu iya gane dan wani abu in mun ce girman zatinsa ne wannan ba kowa ne zai iya ganewa ba to in girman ma wani matsayi ne wata kujera ce da aka hau to arrahmanu alal arshi sashiya da yake akan al'arshi wa yake da al'arshi babu in girman wani matsayi ne ma in gato ma kulli shay'in ma halikun illa wajahu duk gaba ki da rubon din control din komai ma a hannunsa yake ma komai ma babu duk gaba ki da sai ga makami da makanatu din duk gaba ki da Allah na tsane na jikin su mu kuma bayi wa rafa'nahu makanan aliya mun ɗaukaka shi waje mai daraja yanzu Idris alaihi daraja sa darajar wajen ce duk gaba gida ko kuwa ko ya hau shugaban kasa ko ya hau malita ko ya hau farfesa kaza ko ya hau dakka kaza kuma yanzu girman ba girman wannan abin da ya samu da ko na ilimin nan ko na eh, kaza kaza sai dai kuma akwai bambanci akwai wanda za a iya kwace akwai wanda kuma yanzu na ji- ya zama su fasace ba za ta iya kwatuwa ba duk da baki da amma Allah shine girman jikinsa ne in ba ka mai girma ne ko madaukaki ne madaukaki ne kan ne tabaraka wa ta'ala ko kanwa tabaraka wa ta'ala komai ma kararre ne shi hadaransa duk da baki da to tabaraka wa ta'ala to wa qala har kuma a tafi duk wanda ya haɗu da hazaran Allah din ya haɗu da addinin Allah ya haɗu da annabawan Allah ya haɗu da waliyan Allah ya haɗu da Allah din to wannan shi kuma shi ya fi girma Abdullahi bin Abbas ya fito yana taku daidai a Makka wannan ce masa "Ah, wannan girman kai bai ce kai imani kenan walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minin I- imani na tuna imani na tuna abinda Allah ya ba ba wani wali yayi waka bai ce Allah ina tuna kai ubangiji na hinji sam kasma ba ta san ta aka ta ba da bai yin sama zan dinga sagowa ni da kai ne ubangiji na tabaraka wa ta'ala to wa qala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء أرسل به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزين وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. سنتي نوكيليا كينا. ilimin nukiliya gaba ɗaya yana nan wajen Allah ya kiyaye mu ba amma jefa shi ba amma yanzu komai kera waje da aka yi komai garo yanzu dai a gari kuren nan da aka yi akwai garin da ya fi kowanne kyau da kuma yau babu su duk gaba kida to duke da an je ba shi kenan sai ga kaman ba garin nan ne jiya ba kaman ba garin nan ne jiya ba to haka ma ya kiyama take to inna wa masal hayatu dunya misalin rayuwar duniya din nan kama in anzalnahu kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama faktalata bihi nabatul ardi sai tsirran ƙasa suka shafuɗi da ruwan nan suka fito Allah ya ga wani kuma can ma ilimin ma noman kuma ilimin shukan ma ruwa ne muka saukar da shi daga abu ƙasa ta kumbura da shi fa hasazzat warabat wa ambata ƙasa ta kumbura kuma har garma da waye suka iya tona ta ba dan ruwa ya sauka ba garma ba su iya tona ta ba kuma aka iya huda aka iya waye kuma sannan aka zo aka yi shuka aka sa taki kaza kaza wa ambata kuma har ta tsira tun ya banya tana faduwa tana kaza sai an tokare ta wata sai manomi kuma ya zo ya gyaggyara ya rage wata zai gyara ta har kuma ta yi karfi har kuma ta tsaya akan karanta har ta tsaya akan karanta har kuma ta bayar dan loka kuma ta ba wa manomi sha'awa duk wanda ya gani ma ya sha'awa har tsiyayi har kuma ta soma bushewa ta soma idan hatsin ya yi har ya soma bushewa yadda kuma za a ha'a yanke ha'a ɗaya wata ranar kawai ya zo kamar ba a yi shukar nan ba kamar ba a yi shukar nan ba tun tana da rai yanzu kuma ta daɗa mutuwa kuma haka dai in wani ruwan ya sauka a kuma iban gawawwakin hatsin nan a kuma zuwa a kuma shuka shi kuma rayuwa haka dai to haka Allah ta to kamar ruwa ne muka saukar da shi akan ƙasa kama in anzalnahu minas sama'i daga sama fattalata bihi nabatul ard sai tsirran ƙasa suka cakuɗa da shi mimma ya kullun nasu tsirran akwai waɗanda mutane suke ci wal an'ami akwai kuma harawa wanda dabbobi suke ci hatta idza akazatul ard zukurufuha har in ƙasa ta yi ado kuma ta yi kore shar ko ina ya banya damuna haka ko ina kore ko ina mai kyau wazayyana ta yi ado wa zanna aluha annahum qadiruna alaiha wanda suke ta masu ita suka zaci masu iko ne a kanta ai ta yi kyau gona ta yi kyau rana kaza za mu zo mu girbe ta rana kaza a taha amruna laila sai kudurar ikon mu al'amarin mu ya zo masa da dare a ce ta yi bununi ko ta yi kawai ta kone gaba ɗaya hakan ya lalace wani manomi ya zaga aka ce sannu Allah da aiki sai ta gudu ni kuma shi kenan kuma duk hatsin ya lalace a uzu billahi ko ko dare ɗaya fari su zo su lalata gonar gaba ɗaya ko ko Allah ya kiyaye dare ɗaya masu koro tumaki zo su kora tumakin su lalata hatsin ga ko ko dare ɗaya zo a sace ga baki ɗaya kaza to haka ma in ma ba ma gonar ba haka duniya ga baki ɗaya yanzu ƙarshen duniya yana ta muke tafe muke tafe muke tafe duniya kuma ta fi ado ta fi gine-gine a yanzu mu yara sai abai ba mu to yanzu duk da gine-ginen na yanzu ake binciko abubuwa ma yanzu ake modern abubuwa daga amma ce wai duniya ta zo karewa kaza kaza a tsofi suke ta i za ga yanzu yarinya budurwa ana ce mata ganiya mawadaciya da abu ganiya su wai ta budurwa budurci na nata shine adanta ya ga yarinya ba zo ba zo ba dan kwari ba kunne dan kwari kaza kaza a kai kuma da kaganta ita ta burge ka ta ba ka sha'awa saboda jikin ta yanzu amma ya ta azaba amma tsohuwa kuma yau ta wanka a yi kunshi a shafa mai a kai da wannan ita kuma su duka baki da wai duniya wai tsufan da sai ne take wannan shafa shafa duniya kuma to ba rana ɗaya kuma shikenan sai ga a yanzu dai duk wanda dai ya halarci wannan zamanin Qur'an din ya san Allah ne iko ne ya san a rana a sati ɗaya sai a iya komai a sati ɗaya dai ya a ce duniya ta yi cif a lokaci guda ba fita ba kaza to ya san Allah ne iko ne an ba ka wani zai ga haba ko garin na wai sai ce zai hana fita lokaci guda a yi lokaci guda ba za a iya kaza ba za a iya kaza ba bare duniya duka baki ɗaya to Allah ne iko ne mu bi Allah da ya baki ɗaya iya ƙarfin mu mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo mana shi kenan wannan dai dai ana sanar da mu ne da ba mu tsoro to sai duniya ta wata sun da su masu ita su sun san komai sun gane komai to sai lamarin mu ya zo mata ko da daddare ko da rana ta ta Allah da duk sai mu girbe garuruwa ko mu girbe gona gaba daya sai mu girbe ta ka Allah ta gana da kaman ba ta faru jiya ba mutum ya zo ya ga kaman ba yanzu manya-manyan tagwayen waɗannan gidaje na america da aka rusa shekara wajen nawa ana gina su roji wajen tan nawa kaza kaza da yadda aka yi gina su an kare wajen nashin zabinci wan ko kaza amma awa ɗaya sun zama kamar biskit sun zama kamar biskit hawa wajen goma hawa ɗari da wajen sha ɗaya ko abu ana ce musu naɗi hatu su wai masu ƙauhun muna ne masu tunkuyar girgije masu tunkuyar hadiri haka ake ce musu naɗi hatu su masu tunkuyar hadiri zai iya yiwa ana ruwa a hawa na tamanin kai kana can hawa na ɗari ma musamman da ake yi ba duk gaba ki amma awa ɗaya an gama shehu radiyallahu anhu yana wata waka ara alfa banin la taqumu li wahid wa kaifa bi banin kalfahu alfu hadi ina ganin burkila dubu in yayi gini in mai rusa ɗaya zo burkila nan ba su isa ba burkila dubu in suka gini in mai rusa ɗaya zo ba su isa ba ina kuma yau mai ginin ne ɗaya birkila ɗaya birkila ne ɗaya masu rusawar ne dubu yau birkila ne ɗaya masu rusawar dubu sai dai la haula wala quwwata illa billahi al-azim kawai duk gaba ki da to wannan ba wai ka kuma mu ji tsoro muna cikin alheri muna cikin alheri muna cikin alheri kwarai da yadda sharrin yake da yawa da yawa alherin ya fi shi in dai kaga inuwa ka san akwai rana wanda ita ta haska wanda ya tsaya inuwa ta fito to akwai alheri da yawa muna nan cikin alheri da amma dai mu tagaza kwarai da gaske to ka wa qalbi haka zuciya da an jefa shi Allah ya kiyaye ko mai gina gina ko mai tsara da kaman nasiba duka baki da to وقال في معرض الحديث yazo yazo da kuma wata magana a cikin wato kawo magana da yayi عن المراكب Allah tabaraka wa ta'ala ya zo mana a- da aya a cikin maganar jiragen ruwa da Allah yake mana abubuwan hawa da Allah yake mana magana da su sai ya zo da wata aya a cikin maganar jirage da duk abubuwan hawa ويخلق ما لا تعلمون Allah ya ce Allah yana halittar abin da ba mu sani ba ma ku dai yanzu na zamanin da Qur'ani yake sau- sauka kun san raƙumi ana hawa kun san giwa kun san doki kun san alfadari kun san wa to kuma abin da zai zo gaba yana nan gaba Ha aka zo kuma aka soma yin keke aka soma yin su jirgin ƙasa aka soma yin su mota aka je ga keken turawa mai wani irin kangarwa ƙatuwa abin ba kamar eh, abin mamaki ha aka zo aka ana ta dokin karfe ko ha aka so ma yin jirgin ƙasa ha aka so ma waɗannan jirgin da jirgin ruwa na katako ne na kaza da igiyoyi za ta alwahin wato silinda aka zo kuma ana yin waɗannan jiragen ruwa da waɗannan motoci da kaza kuma nan gaba ma ba a san me zai fito ba nan gaba ma ba a san me zai fito ba duk duk gaba kida aka zo ana yin jiragen ƙasa aka zo ana yin jiragen sama aka duk wannan yana cikin wayar kaloko ma la ta'lamu Allah yana halitta abin da kusa shehu ibrahim sallallahu ya ce ma inna kamar yadda yan asararu sai su bude mun ja ya ce za su sa abu a ciki to ma inna tafka Allah ce gaba kida wayar kaloko ma la ta'lamu tafka al-sun Allah ne a nan ma inna sai dai duk lokaci ya yi a fito da wani abu a ciki zai a ba wani abu da za a fito ma da shi ka ce ko addini bai sani ba ko Allah bai sani ko kaza ko ka gigi ce a lokacin sani duk da baki da in alibi ne kai ya ƙara ma tarki a cikin hadaran Allah in abidi ne mai ibada ne kai ya ƙara ma himmar ibada ga agogo nan ka san awoyi ka san dare ka san kaza in mota ce in wa nan da nan ta kai ka maka nan da nan ta kai ka baitul maqdis nan da nan ta kai ka masallaci nan da nan ta kai ka kaza in kaza kaza in kuma wanda ba ruwansa da malamin ba ruwansa da addini mu ta ƙara ma sharri shi kuma ya zama shine wasilar kaza to kowanne ya samu nasa ukun nan kowanne ya samu nasa to وقال Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ba wani abu sai yana taskance a wajenmu sai yana cikin tarka a wajenmu duk gaba gida wa ma nunazziluhu ba ma saukar da shi illa bi qadarin ma'lumin sai a gwargwado sananne lokacin sa mun san wanne wanda lokaci muka kaddara masa wanda lokaci ne za a yi amfani da shi kaza kaza kawai dai a saukar da shi amma dama yana da kawai sai dai a saukar da shi a saukar da shi a kwakwalwar wanda zai tuno sannan shi kuma ya rubuta shi a littafi kaza kaza ya ba masu kira su kuma su kera shi gaba gida zai ga kamar shi a'a faidin rabbani ne ubangiji ne ya mar ilhama fa alhama fujura hawa taqwa ilhama ba sai mumini ko ilhama duk bayan Allah Allah ya musu ilhama kowa ya shi duk da kaga wannan kere kere kai ka san ilhama ne da kaga wannan gine gine kai ka san ilhama ne wani ne kawai ya dau biro takarda ya kasantar da shi daga babu ya zama gashi to duk daga Allah ne ilhama Allah ne tabaraka wa ta'ala to shi kenan sai Allah ya sanar da shi a lokacin da Allah ya kaddara zai samu wa hal thamma shay'un illa min qaza'ilihi ta'ala to Allah ya ce ba kowane abu sai yana taskanta a wajen mu akwai wani abu da ya bauɗe ya zama baya cikin taskantar ta Allah tabaraka wa ta'ala babu shi wa qala ubangiji ya faɗa wa laqad khalaqna fis sama'i burujan wa laqad ja'alna ko ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين حقيقة من سنة برجاء سما kuma muka kawata sama ga masu gani in taurari suka haske da watanni da kwasham din na galibin mu yanzu ne ba take kare mana idan mu bai iya ganin sama masu haske muke gani a wasu can kauye ko cikin daji in kana duhu ko ina sai ga saman nan kuma ga taurari da kwasham kala kala duk gaba ke to bare masu iliminsa kuma wanda suke da telescope kuma na lekawa wanda zai jawo musu shi duk gaba ke da to wa hafizna min kulli shaytanin rajim muka kiyaye sama nan daga dukkan shaidani abun jifa ko fa dukkan shaidani abun jefawa shi ma daga sama aka jefo shi ai kuma yanzu in ya nemi ya je saman ya jiyo wata magana ta mutanen saman duk gaba gida sai tauraro yusal alaikuma shuwazun min nari wa nuhasun talatan tasara sama akwai abubuwa guda biyu ko dai tauraro Allah ya jeho shi da shi wannan irin dutse da yake faɗowa ga sabon arab da ake cewa nesa da wannan dutse da ake ko kuma tagulla nuhasu karan din ya kone da wutar sama sama din nan dai asiri ne akwai kuma sama filin da zaka je duk kuma wannan karanci ne ya ake yi jirginsun da suke yake iya shiga wannan to kuma ikon Allah Allah ya gaya mana kuma saman ma'abociyar kofa wasu ma'i za ta hubuki Allah ya rantsa da saman ma'abociyar kofa akwai digirin da in shi kuma sanyi ne da shi wannan jirgin nasu shi zai iya bi ya zamanto ba zai kone ba a fata zai fita daga wannan digirin da zai fita daga wannan kofa sai tarwatse da ya shafi wannan kana sun sai ya tarwatsa duk gaba ki da to duk masu ilimin wannan to da haka za ga kuma fi'ilan wani zuwan sun aika jirgin ya kone saboda ya fita daga kan hanyarsa shikenan da ya shafi wannan kana sun sai ya kone a ida ba za ka ganshi ba a ida ba ka ganshi ba duk gaba ki kawai ka kalli wani ya ne duk gaba ki da amma kuma gashi za ka ji shi kuma yana da ƙarfi yana da kona to mun kiyaye ta mun kiyaye sama daga kowane shaitani abun jefewa illa man sarqa sam'a ba azha fa asba'ahu shihabun mubin daidai shaitanin da ya saci ji ya saci jiki zai je ya hau sama to nan fa tauraro zai biyo shi tauraro ya zo ya tarwatsa shi ko kuwa tagulla ta zo ta kona shi kuma fi'ilan turawa su suka fi sani haka dan za a ga yanzu galibin kasashen da suke jefa wannan kumbu a polo za a ga galibin kumbu a polo ba a kasar su yake tashi ba saboda ba hanyar shiga sama a kasar su sai sun kashe kuɗi makudai sun kai shi wata ƙasa da nan ne take da wajen shiga din da nan ne take da wajen shiga din sannan daga nan abin zai iya shiga amma in daga ƙasar su ne abin lalacewa zai tarwatsewa zai dinga baki daya to وقال ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم za mu nuna musu ayoyinmu a sasannin duniya da cikin kansu حتى يتبين لهم أنه الحق har dai ya bayyana gare su a sarari cewa dai shi ne gaskiya ko ubangiji ne gaskiya ko wani abin da suka samu gaskiya wannan aya sufaye duk mashayansu tana ciki kuma ita wannan daga cikin technology ina wannan daga cikin ubangiji sanurihimu ayatu sanurihimu ayatuna fil afaqi za mu nuna musu wanda ita ce fasara ta kusa kusa ko za mu ganan musu sanurihimu za mu nuna musu ko ta nan ya isa inda Allah ne nuna ma da ƙarfinsa da ikonsa yana ko yanzu ka sani to waye ya ce hana ya hana ka ubangiji ya nuna ma sanurihimu da mu muke gani ko da ƙarfinmu ko da kaza wannan aya sai a canza ta da Allah sai ce sayarauna a yanzu ganin bincike ganin irin wayannan masu bincike na kan ƙasa Allah abala yanzuruna ila al-ibli ba su duba bane ko siru fanzuru ku tafi kan ƙasa ku je ku yi gani ku yanzu za ku shiga ku cacca nan nemo abin da kaza kaza amma hadaran Allah ina za ka je sai za ka gani ko da ƙarfinka a'a yanzu ubangijin ne zai ɗau nauyin nuna sanurihimu ayatin za mu nuna musu ayar kanmu fil afaki a sasannin duniya ko fi an da cikin kawunan ko kuma za mu gana musu ba za ka iya ganin wannan ayar ba sai ran da ba kai ba ganin sai abin ganin sai yanzu waye gani abin gani ne ya gani da kansa duk da baki daya ba karfin ka bane yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama subhanallazi asra bi amsalki kamata ga wanda ya tuka bawansa ya tafiya ko ko ga wanda ya wa bawansa tafiya tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi karfin hankali tun daga maka zuwa baitul maqdis a wannan lokacin a ce lailan dan wani abu na dare ba allai ba dare duka ba dan wani abu na dare wannan tun daga nan abin ya buga a buraka ce buraka kuma saboda walkiya an yi ta ne da walkiya wannan inji ne mai electric saboda barku aka ce mata buraka saboda walkiya aka ce mata buraka eh tafiya ce yanzu ta electric tafiya to yayi al'umma annabi za ta yi irin wannan tafiya to kuma daga baitul maqdis kuma zuwa sama zuwa sama to wannan shi kuma dole yanzu tafiyar laser za a yi tafiyar zau tafiyar haske za a yi duk da baki daya da tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce a matsayin sa da dan adam da tafiyar duk wannan ilimin da adam ne da da har yau ba dawo ba sabida daga nan ƙasa zuwa saman ta farko shekara ɗari biyar ka ka faɗin saman tafiyar shekara ɗari biyar ka je ta biyu ɗari biyar faɗinta ɗari biyar ka je ta uku ɗari biyar faɗinta ɗari biyar har ka zo ta bakwai har kuma sauran wuraren da ba a da'awo nasu to a ce ɗari biyar biyar goma sha hudu dubu bakwai kenan dubu bakwai dubu bakwai shekara dubu bakwai zuwa shekara dubu bakwai dawowa duniya tun daga adamu har zuwa yau shekara ta dubu bakwai da na hamsin gaba da a yau ba a dawo ba a'a amma an je a ɗan wani awoyi an je a ɗan wani awoyi an dawo dama washe ne muka yi magana tsakanin kutila din da tsakanin energy din da tsakanin basunka wannan sai an buga shi tafiyar haske dubu ɗari uku mul dubu ɗari uku sau mul dubu ɗari uku mul biliyan casa'in da wani abu sannan zai kai energy guda ɗaya sannan zai kai energy guda ɗaya sai an buga shi to in ba irin wannan tafiya ba to kaga yanzu waɗanda suke cikin wannan ilimi a ce karkashin zarra karkashin zarra a iya raba zarra zarra ita ce karshen mu abu a ido dai da zai ce ya dan gani a ce ƴaƴan rana ko kuma jan kiyashi a wannan yayi kato ma duka ko ƴaƴan rana ko to yanzu ƴaƴan rana nan ka ɗau ɗan rana guda ɗaya a raba shi wajen biliyan casa'in sannan zai bada wani ilimi kuma ya bada kaza a yanzu ya zama sarabu amma kuma a cikin sarabun a cikin an raba shi irin haka wa wajada Allah indahu fa wafa hisabahu yan ilimin suka yi suka tarar da Allah a wajen kuma ya cika musu lissafi a zahiri suka je lahira suka tarar ba suka komai duk gaba ki da amma kuma ma'ana ne kuma suka tunda abin din lissafai duk gaba ki da to sai lissafin nasu yayi daidai shikenan suka yi wannan irin makamin nukiliya din nan atomic zarra na zarra din nan duk gaba gida to ilimi ne da abu in mutum bai san wannan ba dai ga na hazaran Allah in mutum duk bai san wannan ba dai ga na halal da na haram da na duk bai san wanda zai iya sallah ya iya alwala ya tsaya nan duk gaba gida to sanurihim to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ka san wannan tafiya kuma sallallahu alaihi wasallam shine limamin kasa sallallahu alaihi sannan duk saman da ya je shi ne limaminsa ga jikinsa a ƙasa sallallahu alaihi wasallam sannan ga jikinsa ya iya ganin annabawa da jikinsu na lahira da komai kuma ya musu sallah duk gaba kida ya ce ga Musa na, na shige Musa a kabarinsa yana sallah sannan kuma ya je ya tarar da Musa a Baitul Maqdis yewa Musa sallah sannan ya je tarar da Musa a sama ta shida kai kasa wannan Musa ba irin wannan Musa mai jiki ne irin namu jikin Musa ne da kuma yanzu na haske na haske yanzu Musa Allah tabaraka to kuma ka san yanzu jikin manzo Allah da ya iya haɗuwa da waɗannan abubuwa abin bai burge bai ba a manzo Allah mamaki ba bai ba mamaki a ciki yana san shi ne a sama zuciya yana ta sallah ga ita gashi kuma a baitul maqdis manzo Allah ya bar sallah gashi kuma a sama ta shida yana mole wannan abubuwa wanda bai san addini wanda bai san lamarin Allah abin sai ya gigita shi to wai ya to wannan duk ba ga yanzu ga wannan gidan kana ganin mai labarai gashi yana zo labarai za ka iya shiga wannan gidan ka kuma ganin sai yana labarai a cikin ga za ka iya shiga wannan gidan kaga zibbe kuma shi ne duk shi ne wannan duk ba abin mamaki saboda tafiya ce ta Allah tabaraka wa ta'ala har kuma manzo Allah ya je da na fata da Allah kana qaba qausaini aw adna ba inda ya canja kaya ba inda ya canja sufar ba inda ya canja abu ko ina manzon Allah ya je automatic ne sai ya zama na wajen saboda tafiya aka da shi to su ma wa'annan za a nuna musu ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala fil afaqi mu za mu nuna musu inji Allah sanuriyu ko mu za mu ganan musu da duk gaba gida da ba dan haka bane ayar sai an gyara ta da yanda za su ga ayoyin mu a to da Allah ya ce ai sai rauna ayatuna za su ga ayoyin mu fil afaqi a sasannin kasa wa fi anfusihim da cikin kawunan su hatta ya tabayyana lahu hadde ya bayyana wajen su kururu su ga abu hatta ya tabayyana lahu khaytul lam yadu min khayr har ya bayyana abin annahu al-haqq Allah shi kadai ne gaskiya tabaraka wa ta'ala to Wakala Ubangiji ya faɗa, wani kuhu ayati Ubangiji yana nuna muku ayoyinsa, fa ayya ayatin lahi tukiru waɗanda ayoyin kuke musu da su ne duk gaba ɗaya komai ma ayoyinsa ne, to me abin mamaki a ciki. In dai aka ce na Allah ne kuma ai shi kenan duk gaba ki yanzu ga abin mamaki. Fir'auna ma ya zama yau abin mamaki. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون تدي da mutane gaban ayoyin kanmu na kananu ne to na misira ma aka zama ayoyi ga suna turawan faransa wannan babban likita ina sai da aka ɗauke shi aka je suka daɗa bincike a kansa suka ya gano gishiri a jikinsa da komai ya tabbatar lalle abin da musulmi suka faɗa gaskiya ba haka yake abun mamaki wanda suke taya shi aiki mai abun mamaki yace wannan mutumin a ruwa ya mutu saboda ga gishiri na tekun gishiri a jikinsa ga kaza na ga duk gaba gida ga kuma hannunsa ɗaya a barkala kamar mutum Allah ya ya ga masifa da zai iya karewa ga hannunsa ɗaya a kwanci da linzami da yake riga da shi a hannunsa duka ba ga ba sai wani ce masa kafa qur'anin musulmi yayi gaskiya shi ne qur'anin musulmi ya fada ya tausali ba yace da abin da ya fada yace yanzu tun ba ya faɗi wannan tun shekara da shi wallahi gaskiya ne wannan ya jawo masa ya zo ya bincike akan qur'ani da kaza har Faisal ya bashi kyauta duk gabaki daya to wannan kenan to Allah tabaraka wa ta'ala ta zamu wace aya kuke yin kuke musunta ne wakala ubangiji ya faɗa wa fil ardi ayatun lil muqinin a cikin ƙasar nan dai akwai aya ga waɗanda suka sakankance da samuwa Allah ko da haɗuwa da haɗuwa da Allah tabaraka wa ta'ala wa fi anfusikum kai a cikin kawunan kuma duk gaba ɗaya afala wai tusirun ba ku gani ne tabaraka wa ta'ala a cikin kan kuma ayoyi ne na Allah tabaraka wai ba ku gani ne yanzu kuma sai ku yi duba wakala Ubangiji ya faɗa قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ku duba mana me a cikin sama da ƙasa وما تغني الآيات والنذور sai dai ayoyi da gargaɗi ba sa amfani an ƙaune nuna ga mutanen da ba su imani ba وقال Ubangiji ya faɗa ومن آياته yana خلق daga السماوات yana daga- والأرض yana daga ayoyinsa halittar sama da ƙasa وما بث فيها fihi ma da abin da ya watsa a cikin sama da ƙasa min dabbatin na daga dabbobi duk abin da yake diddike a kai da mai tafiya rarrafe da mai tafiya da cikinsa da mai tafiya da kafa biyu da mai tafiya da kafa hudu da kuma mai tashi da kuma duk abin da ya watsa a ciki وهو على جمعهم إذ يشاء idza yasha'u qadir Uban- ubangiji kuma mai iko ne na a bisa ya tara su dama shi ya watsa shi yayi nashari to kuma dan yi zai gagare shi tabaraka wa ta'ala shi yayi nashari shi ya watsa to kuma in ya ga dama kuma ya nade sai ka shimfa ka tafi ma ga dama kuma ka nade kuma bare ma uban dama daga nadewa din ya watsa daga nadewa din ya watsa suna cewa duniyar nan gaba ɗaya kan haka dan abu ne kaɗan shi yake ta yaduwa yake ta buduwa yake ta buduwa yake ta buduwa har ba adadi har ba adadi haka ilimin ta yake ya ta buduwa ya ta buduwa bari ma dai yan nukuda ce kawai atom ne kawai ya fashe dan nukuda ce ta fashe duka wajen ita take ta wannan yaduwa take ta wannan faduwa har ba adadi wa'in suka tafi ba adadin yaduwar ta har ƙarshe kuma ba ta ƙarewa wa'in suka tafi za ta yi ta yaduwa har kuma ta kai ta ƙare sai kuma ta dawo tana cin kanta tana cin kanta tana cin har ta koma wa duk wannan nata musulmi suka ce ko ka fushi Allah yau mana ɗuwi sana'a ka ɗan yi sujin da za mu naɗe sama da ƙasan duk gaba kiɗa mu naɗe su kamar yadda mai rubutun ya yi ke naɗe littafin sa duk gaba kiɗa to kaga yanzu ma'ana bayan wannan abu gaba da za a naɗe ta duk gaba kiɗa amma mutanen cikin ta da kowa kowa yana san inda Allah ya dan aljanna yana dan aljanna sa dan wuta yana wutar sa Allah ya kiyaye mu dan hadaran Allah yana hadaran Allah fi maqadis in inda malikin muqtadirin arrahman wasu wannan san fada Allah malamin sarki arrahman Allah ya sada mu barka annabi sallallahu alaihi wasallam to وقال ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan ya ma'shar al-jinn wal ins ya ku taron mutane da aljanu in istata'tu in kun iya an tanfuzu ku fita min aqdari samawati daga sakannin sama na in za ku iya fita daga kwallon duniyar nan to fanfuzu to ku fita wal ardi in za ku iya fita daga karkashin ku dutsa kuma karkashin ƙasa in za ku iya shige ƙasar ma to ku fita duk da yanzu za ku iya ba wai hanawa ba ne ba wai ba za a iya ba horo ne ma an za ka iya bismillah an ba ku tanfuzu to ku fita la tanfuzu na bari dai ku ji ba za ku ta ba illa bi sultanin sai da ƙarfi ƙarfin ilimi ƙarfin sani shine da ji ɗaya illa bi sultanin ma'ana to in ka ka samu sultanin na ai za ka fita shi kenan to
وهذا wannan magana وإن كان في عرفات القيامة ko da magana ce da a filin kiyama za a faɗe ta haka masu tafsiri suka tafi فالقرآن معانيه shi لا shi تنحصر Qur'ani ma'anoninsa ba a takaita ta a wani abu ba kaza ba zai iya yiwa kuma nan duniya ma tana aiki wannan aya kuma ga ta an ganta kuru-kuru tana aiki ma'ana sai a ce to hannun duniya kenan ba wai kiyama ne kawai an tara da kiyama da an tara Allah da shi wanda zai iya gudu ya gudu mu gani nan ba haka nan duniyan ma da nan duniya ake tun daga shi an fita daga akadaru samawa ta arzi an shiga filin waje eh, filin waje da suke cewa to فأمكن النفوذ بسلطان العلم kaga a nan duniya ya yiwu an fita daga cikin ƙwallon duniyan nan tamu da ƙarfin ilimi أعني بقوته a ani ina nufin bi kuwatu mashi'ati ne ko bin buzu sultanin ilmi بقوته وفق مشيئته تعالى to akwai bambanci kenan a ani ina nufin wa bi kuwati bi kuwatihi da ƙarfin ubangiji tabaraka wa ta'ala وفق مشيئته wato تعالى daidai da nufin Allah ganin daman Allah nan ya ce wabi kuwati mashi'ati da ƙarfin nufin Allah tabaraka wa ta'ala duk daidai ne yayi ɗaya ما شاء الله كان abinda Allah ya so shi yake kasancewa وما لم يشاء لم يكن abinda bai so ba zai kasancewa ba ashe dan an harba kumbo Apollo 11 1969 din nan ashe ba komai aka yi ba و- bare ku har ku iyayenmu na Saudiya ku ce kafirci ne har ku shauran kuma duk ku ce an saba wa Qur'ani na an saba wa Qur'ani me ya kai aka saba wa Qur'ani to Wakala ubangiji yake cewa ya kulu ma ya sha'u ubangiji yana halitta abin da ya ga dama to ka san menene eh ne kuma abin da ka gani to wakala ubangiji yake cewa afala yanzuruna ila libili kaifa khuliqat wai ba za su duba ba ne zuwa raƙumi ya aka halicci raƙumi shi ma ga wani ga wani ilimi ma a gaban ku ku tafi ko ina ga raƙumi na ma ya ishe ku shehu ibrahim zai da ake cewa dan adam ya fi raƙumi dan adam kalifan allah ne dan adam kaza kyau dai allah ce ku ka- ku yi tafa ku a cikin dan adam amma shi dan adam sai fitina ta zo sai sha'awa ta zo ka tsura mutum ido kuma kana tafa ku a cikinsa kaza kaza ai yanzu kuma sai fitina ta zo to don haka amma dai yana wuri ina ka gani wannan abu da zai ba su a ce suna haka zo to amma kai gara kuma ilimi ne tafsirin nan wajen tafsirin nan wajen shehu da ya dinga magana kan rakumi abin ya ba wa larabawan mutaniya masu rakumi ya ba sa senegal ba san rakumi ba ba san rakumi ba rakumi an fara kawo shi ran da shehu alhaji radiyallahu ta'ala anhu matarsa sai da baraka ta haihu ta haifi maulud fadin nan idan da ta haihu lanna aka kawo rakumi aka yi suna senegal sai da yadda aka soke rakumi ba wanda ya ci naman ba wanda ya ci naman rakumin to shehun nan dai ko ya karanta dai amma ya tsara amma yanda ya dinga magana rakumi ya dinga sun yake wannan ka ce balaraban daji wanda da- daga raƙumi sai ya kai masa sai ya sahara a gabansa duk gaba gida to Allah tabaraka ta ce mu duba mai zuwa raƙumi saboda yanda yake iya shiga sahara yanda rayi bai iya yanda idan sai yake yanda rayi bai iya shiga hancinsa ga yanda yanda yake iya cin kowace bishiya yanda in zai sauka yanda zai durkusa yanda in an haushi kuma yanda zai tashi kaza an ce gana dan aljanna eh, sai dai in wanda zai hau su yiwon ƙasa ya hau ka wani ce da sai na ali ibin misalin wannan a duniya ishe rakun ka san dai rakun baka yi saka hau shi haka yana tsaye ba a raka shi yadda zaka durkusar da shi yadda zaka hau kuma yadda zaka tashi da shi to rakumi dai ilimi ne shi ma mai girma kwa Allah shi to mai duba zuwa gare shi mana to kuma magana ce na ƙasun lahi wasu ga hara kuma Allah to magana ce kwarai da gaske tafiyarsa ɗaukan kayansa ƙarfinsa abin da yake kullewa a zuta sansa da murya mai daɗi sansa da magana mai daɗi da komai to wa ila samai kaifa rufi'at kaga kuma Allah tabaraka ta'ala yana magana da wa'ancan mutanen kuma yana magana da mutanen yanzu yanzu ina kai ya cewa mu duba jirgin sama shine ila rakumi ko kai ya cewa mu duba kowane irin eh, ko jirgin ruwa ko ko kaza to su ko wa'ancan zamanin abin da yake wajen su kenan sai dai rakumin nan kaga yanzu ubangiji da ya faɗi rakumi afala yanzu ruwa ila libil kayfa khuliqat wa ila samai saboda in mutum ya hau kan rakumi farko abin da zai fara gani sama kamar ya yi kusa da ita sai na ali ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatu makkata ya yi mun dokin wuya in bubbugo gumakan da suke saman eh, ka'aba yace wallahi da na ga dama sai in rungumo muku hadisi sai ni kamar na shiga sama ya hau ka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko bilalu shi kuma aka ce ya hau kan ka'aba ga sana ribana shi kuma ya hau kan ka'aba din zai zai hau to wa ila aljibali kai kaifa zo in ya rufi'at in ya hau kan rakuni sama zai fara gani to abala ya zo ila libil kai fa kulika wa ila samai abinda idan kake fara ganuwa in idan kai sako daga sama kuma kana kan rakuni to kuma sai sai duwar wasu in yanzu ne kuma sai gidajen ji da suke sune tsawoyinka komai yana nan kasan komai yana nan kasan ka abala illa libil kai wa ila samai kai fa wa ila aljibali sawoyinka yanzu kuma duwar wasu sannan wa ila al-ardi sannan kuma kai wa haka lalle an faɗo za a sha wuya kaga ma'ana jirgin sama kenan jirgin sama kenan sai jirgin sama da ya tashi fa kuma to shi kenan sai sama ta shiga sama sai ka ga mutum ya lalle ya kota taga ya yi wata taga zai fara ganin duwar wasu garin su duk dutsen da ya fi girma ko duk gidan da ya fi girma shi zai fara gani to sannan kuma ya ta kokari sai ya ga sama kamar gidan tururuwa kamar hanyar tururuwa din nan duka in ya san sama ma duk ba zai ba zai gani ba ni da wuya da wani mai abin dariya ana shiga da yace ni ne zan zauna a taga ni ne zan zauna a taga ya zauna shi ne shiga jirgin sa na farko yadda jirgin ya tsaya ga ya ya koya ga komai a ƙasa sai zazzaɓi sai sai ya zama tare da Allah malam dawo da haka zai ta ce kana son taga ai duk mutuwa iri ɗaya ce da na taga da shi sai dai bacci ne ya kama shi zazzaɓi da zazzaɓi yadda abu to to ba ka duba ne zuwa rakumiya Allah ya halicce shi yaya kuma wa ila sama'i da duba zuwa sama kai fa rufi aliya aka rufa aka ɗaukaka ta ba tare da girgi ba tare da shishike ba ba a ginshiki mujdin bin al-arab yake cewa lalle Allah ya gina sama ba ginshiki gaskiya haka ne shi amma babban ginshikin sama dan adam ne mu ne ginshikan da haka da dan adam ya kare sama ne take ke ce saboda ginshikin ta ya kare duk da dan adam ko gida ne dan adam ne rayuwarsa a gida komai kera shi da aka yi ba ko a tare ga yasa daga ta hanyar aljanu a kai ne aljanu ai ba ka ta ta hanyar aljanu to mu ne ginshikan sama duk gaba gida da dan adam ya tsare kuma idan sama'un fadarar idan sama'un shakar idan sama sai duk ta kake ce da ba ba kalifa a ciki ba sirrin a ciki dan adam dinnan shi ne sirrin komai din a ciki to wa ila sama'i kai rufi alya aka daga ta wa ila jibali kai rusibat ya duba zuwa duwatsu kuma ya aka kafa su wa ila al-ardi kayfa sutihat zuwa ƙasa kuma ya aka shimfiɗa ta wa qala ubangiji ya faɗa la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa al-laylu sabiqu an-nahar bai kamata ga rana ba ta zo ce karo da wata wata ma ba zai iya karo da rana ba ko tauraro kaza a ce ya zo ya yi karo da tauraro kaza la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara tazki wata walallai musabiqun nahir ko fa a ce dare ya riga rana ya ya riga rana wa kullum fi falakin yasbahu kowanne yana linkaya a cikin hanyarsa kowanne a falakin sa yake tafiya kowanne abu ne kamar da'ira haka suke ta kewayawa yadda muke kewaya ka'aba din nan sama muke nunawa kuma ilimin da yake samun sama ƙarfin da yake samun abubuwan sama cajin da yake samun abubuwan sama haka yake samun mu a duniya haka muke kewaye ka'aba na shi nan kullum duk ga baki daya to haka za a yi sai haka suke yi ikon Allah ba wanda zai zo ya karo da wani kowanne yana hanyarsa kowanne yana hanyarsa har ranar da kuma duk ga baki daya kowanne haskensa zai kare yanzu watan nan ga baki da sun ce akwai ran da zai dawo ya ja akwai ran da zai dawo kuma hasken nasa ya rushe ma ya ga irin ranar na akwai ran da za ta cikar da cikar ta kuma ta yi fari ita kuma hasken ta ya kare ma ta yi bakin kirin haka kuma annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam za a zo da su yadda ka san bakin jaki haka za a zo da su da hasken nasu ya kashin da aikin su ya kare sai dan adam baya da aikin su ya kare haka dan adam aikin su yana nan to to wannan kenan duk gabaki daya to kowanne yana linkaya a cikin falakinsa kowanne yana linkaya a sararin duniya irin tasa tun daga duniyar kogi har duniyar wannan asiri din kara mai sha mai kara har duniyar kura din har duniyar turbaya kuma irin samu har duniyar ruwa sannan kuma har duniyar sarari har kuma duniyar turbaya irin samu to wa qala ubangiji ya faɗa wa min ayatihi al-layl wan-nahar yana daga ayoyin ubangiji dare da rana wash-shamsu wal-qamar da wata da- da da rana da wata la tasjudu lish-shamsi Wallahi, wa min ayatihi wallahi, al-layl dare yana daga ayar Allah wannan haru da wuni da wuni eh, rana da wuni wa shamsu da ranar kanta wal kamaru da wata la tasjudu lish-shamsi duk wannan aya da kuka gani da wannan kasina da kuka gani da rana kafi wa rana sujada bau ababau aba halitta ce duk wannan kudurar da wannan iradar da wannan karan da yake cikin ta duk karfin Allah ne na Allah ne to kuma ubangijin sujada ku san me sirrin rana ba kasfan rana ba yawwa wala lil-qamari kafewa wata duk wannan haske nasa da wannan sanyi nasa da wannan abubuwa nasa da wannan ma'adinai nasa da ko menene din nan da yanda yake wa duniya to kafi masu jira shi ba Allah bane tabaraka wa ta'ala a'a kudurar Allah ne to ku yi wa Allah sujada yawa wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujada ga ubangijin da ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun in dai shi kaɗai kuke bautawa sai dai kuma ku wani abu kuka barkata kuka yi to in dai shi kaɗai kuka bauta to ku bauta wanda ya yi su وقال ubangiji ya faɗa فلا أقسم بمواقع النجوم ai ko kusum na rantse da mazaunin taurari ko wata tauraruwa inda na ajiye ta to na rantse da kan wajen da na ajiye ta وإنه لقسم لو تعلمون عظيم wallahi rantsuwa ce babba da kun santa da sun san ilimin taurari lalle wani malamin taurari ya ce ko ba komai a cikin qur'ani sai fala kusum waqi in nujum ya isa wa inna la qasamun law ta'lamuna azim ka zo majarroli din nan burjan nan ka zo kaza ka zo taura yanzu tauraro da muka magana ta wannan shi'ira ka zo ita tauraruwar shi'ira din nan da ko waɗanne da mazaunin su da kowane jautar da abin ya abu da ilimi da gashi nan kowa ya sai dai ya ƙarfin mutum duk gaba ki da wallahi nan tsuwa ce wannan babba وقال ubangiji ya faɗa ko kuwa na rantse bi mawaƙi'in nujumu da idda in tauraruwar kaukabu ba tauraruwa wacce me wacce take da hatsin kaukabu wanda in tauraron ya mutu shi ma dai tauraron yake da amma kaukabu kenan ake in ya mutu kuma inda zai fado inda in ya fado zai zo ya daka ai ka san ma bala'i ne a ce ga tarin aradu to inda zai daka din da zai ranar da nan ma ai kaga nan ma ba abu ne ba rantsuwa ce babba tabaraka wa ta'ala to وقال Ubangiji ya faɗa Barkar da mu.
wala qusmu bi mawaqi'in nujum na rantse da inda Qur'anan nan suke inda Qur'an nan yake saukowa zuciyar manzon Allah saboda Qur'ani an saukar da shi daga bada Allah tabaraka ta'ala zuwa baitul izzi zuwa sama ta daya gaba ɗayan sa aka saukar da to zuriya daga ɗauko shi na jima taurari biyar aya biyar aya uku yana kawa zuwa manzo Allah da zalabi hiru amin ala qalbika to na rantse da inda qur'anin nan yake sauka shi da qur'anin an yi rantsuwa da shi kansa annabi an inda qur'anin ma yake sauka zuciyar manzo Allah ma an yi rantsuwa da ita وإنه لقسم لو تعلمون wannan عظيم rantsuwa ce da kun sani babba وقال ubangiji ya faɗa dai بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه bari ne sun karyata abin da ba su kewaye da sanin sa bane sun kewaye sun karyata abin da ba su sani bane ولما يأتيهم تاويل da dan fannin zai zo ya musu bayani daki daki daki da sun san ashe ba su kyauta ba karyatawa da suka yi to Allah yanzu wannan ba dan wai baka san abu ba al halal bayyinu al haram bayyinu abu mai kyau a sarari yake halal abu mara kyau a sarari yake amma sauran ilimin muka sauran fannoni kaka ne kai ta rigima da abin da baka sani ba ba zai cuce ka ba in ka tabbatar da shi kuma in ka karyata shi ma sai dai ya cuce ka ta inda baka sani ba duk da baki da amma ka ce kai dai ka yi imani da Allah ai haka ulul albab suka faɗa ko duk abin da fi ayatin mu kama wa ukar muta fa amma lazina fi qulub yanzu mun fahimta rubuna ma ta shabaha min futiga al-kitab wa futiga al-kitab wa rasikuna bil ilmi yaquluna amanna bi su ka tabbata su ce wallahi mun yi imani amma wallahi mun sani ba ya abin da yake abin da yake wallahi ban sani ba abu na yi imani ban sani ba bai sa kuma kai karyata abun ba bare ma in wanda ya sani ya yi ma magana a inda ya sani ya faɗa to kai ba ka sani ba al-musbitu muqaddamun ala nafi yana daga ka'idar shari'a abin da aka ce gashi shi ake dora ga wanda yake babu wannan yake babu wannan yake ana ce babu gashi suka ce idan sai da Aisha ta ce ba a yi ba sai da Hafsa ta ce mai gida ya yi to a daura sai da Hafsa idan sai da Hafsa ta ce mai gida bai ba sai da Aisha ta ce mai gida ya yi a daura sai da saboda sun karbo ilimi duk a wajen manzo Allah na cikin gida to wani zubin magana take saba da ku ku kuma na wajen ma ga ka'ida ne ga duk wanda yake gashi kuma ya tabbatar da shi to wanda yake karya babu sai a ce eh, ya zami da da wanda yake yanzu Allah shi kai ne ba komai da eh, kaza shi ake tabbatarwa to da za a yi wa mutum bayanin abin da sai ya san dai ya yi kuri a karyatawa da ya yi وقال ubangiji ya ce ويل للمكذبين azaba ta tabbata ga masu karyatawa da aka shiga daga ba babban mai rikici a wasu irin minkiri wanda zai karyata abu ya kai wajen wani wajen sarkin musulmi ya ce man minkiri sarkin musulmi ya ce waziri ne ma'ana minkiri ya ce mai musu sai ka dan shi mai musu bai ce a sarki a babban suke wallahi babban abu suke yi daga da Allah ta shi mai da an ce ma bai musu waye baya musu wani abu a riga wanda ka sake da to azaba ta tabbata ga mai musanta abubuwa wa qala ubangiji ya faɗa fa bi ayyi ala'i rabbikuma ba tukazziban wai da wannan ayoyin ubangijin naku ne kuke karyatawa ba ayoyin Allah bane da wanda kuke karyata Allah kazba ma karyata da kowanne to ya yi sanan wajen sai kuma zai- yanzu dai shehu duk ba duka ba amma ya tattaro ma ayoyin da duk dai yan fan duk fannin da aka yi magana a ciki kallalin ya fitar daga cikin wannan ayoyi sannan zai tattaro ma kuma hadisai irin waɗannan duk da baki ɗaya sai shehu ya tattaro su ya gama gaya su sannan kuma ya ce to kun ga cewa an harba abin nan an harba kawai me sai ne kuma duk da baki da duk da baki fatiyar salatu fatiha